أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرك ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتاتي في بنظرة تاتي لنا بالزفر وربما يوه wa rubba ma ta kallama al'arifu abin da ya sa mutum in ya fahimta da yawa ma arifi yakan yi magana ko fi nazmihi a cikin waƙarsa au gairihi ko ku a cikin zubeban ƙwaryarsa karatunsa da ba waƙa ba to da yawa arifi yake yin magana ala lisanil haki a bisa harshen hadaran Allah tabaraka wa ta'ala zaka ji ya faɗi abu to in dai da gaske yake yi an ga hali ne ya kama shi to a nema uzuri tun daga bishiya ma ta faɗi magana da harshen halaran Allah inni an Allah ko bishiya ta ga Allah minal shajarati an ya muse inni an Allah rabbul alamin ai kaga bishiya ba Allah ba Qur'an ba zai ce bishiya Allah amma ta yi magana ne da harshen hadaran Allah ta zama sifikan Allah to Allah da ya magana da bakin bishiya sai bakin insanil kamil dan adam cikakke kalifansa ne ba zai iya magana da shi ba wannan arifin da zai watsake zai ce wallahi shi ma a'udhu billahi shi ma zai kubuta daga wannan abu to wa rubbama takallama da yawa ma arifi zai yi magana kuma ala lisan rasulillahi abu sa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi indimasi ya shade a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya da shauki da salati da abu ya shafe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi ne ga yayi magana da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa rubbama takallama ala lisanil qudubi da yawa ma zai yi magana a bisa harshen kudubi in dariƙan mutum tijaniya ne da yawa kila magana a bisa katimul auliya ima duka da an tattake su shazalin su wani ne duka baki dai ko ko ya magana a bisa sahibul harshen sahibul talatin Allah mai iko ne wannan yanzu in kana zaune ko mutum ya shiga aljanu irin wannan ba sai ga yana magana da harshen wannan aljanun da ya shiga kuma ya faɗi abubuwa na ban mamaki da kaza da kaza komai in kaza mutum ya san kuma ya karfi irin na aljanna wanda ya hau aljani ɗansu gigi wanda ba shi da kauri ba shi da karfi a haka ya gani ya ɗaga ƙato ya fyaɗa da ƙasa saboda wai ba shi ba ne na to ko aljani ne zai iya wannan amma hasaran Allah ba ta iya wannan ba kaga ba zai yiwu ba to da yawa ma zai magana da harshen kuɗi fa yazunnu ba azuhu to ba'arunsu mahajubai sai su zaci anna zalika wannan abin da ya faɗa ala lisani abu sa harshen sa ne huwa shi fayu baduru sai kaga sun yi gaggawa ilal inkari zuwa yi masa musu ba haka ko bane to faham to ka fahimci irin wannan wa qala fihi aidan ya fada a cikin sa ko muwade wa min kafiyat tariqil qawmi yana daga kebantaka kebance kebancen tariqan waliyai anna sadiqa cewa mai gaskiya minal muridina daga almajirai idza da kala tariqa hun ya shiga tariqar su ya arifu jami'a masalahu zai san duk abin da suka faɗa in ya shiga da gaske ya ba abin ya ma'arifa ya komai yanzu yanzu ya gane mai shahu ya binne cikin diwanan nan a fihili ishara ce fa in yalan abu bi sirra habibi kalli an ka su'aliya to in Allah ya shiga sai ya gaggane in ya shiga duk littafin su fiye ma in ya dauka kuma duk sai ya gaggane mai suka faɗa ina iya gane wasa nilhum wa zidhum bi qadri sidki kulli muridin wa bi qadri shauki iya gaskiyarsa ila duk abin da ya gani ya ƙara ƙoƙari akwai daɗi duk abin da ya ji ya ƙara ƙoƙari akwai daɗi har idansa ya zama yana gani kuru-kuru yana gani akwai daɗi farai da gaske duk abin da aka faɗa gaskiya ne to sai ka ga wato idan da kaɗa ya arifu jami'a matsalau zai san dukkan yaransu da suka fassara shi istilahinsu irin yaransu yadda suka faɗa bilkhosiyati da keɓance-keɓancen abin da suka ajiye min awwali kadamin ya bau daga farkon kafar da ya sa a cikin hadarar farko ta ya so magana yaran su uku daga shigarsa ya zaga yana faɗa abubuwa na walita wanda da bai san su ba ma fa magana su ma a zuciyarsa amma yanzu ga Allah yana kin sama a cikin bakinsa sai ka ji yana faɗa abubuwan walita ta jalli kaza kaza abubuwa da da ba su kwata-kwata zaka ji Allah yana sa hikima ya faɗi magana ya kaji hikima da kusa ma bai san wa'annan abubuwan ba a za ka ji Allah yana sawa a cikin bakinsa fi ɗariƙin a hanyar su hatta ka annahu har zai zama ka ce shi ne alwazi wanda ya ajiye abun ma da zalika isla kamar shi ya faɗi karatun ma wannan istilahi walaita zalika li ghairi sadiqina amma fa wa'ansu masu gaskiya Allah ka samu zama masu gaskiya ba su samu haka ba sai dai kaga ma suna inkarin wani abu sai ma sun duduwa ba su ganshi ba fi dalabi tariki cikin neman hanyar sufaya wala li ghairi min ahli sa'irul ulubi shauran masu ilimai ko suwaye su ba su samu irin wannan ba su sai mutum ya sha wuya ya yi kai sai an kama hannunsa an nuna masa amma dama wannan abin yau shehu ya gaya mana a tafsiri ko suke ko shehin ma ba sheke ba ai daga Allah ne da mutum ya yi gasa sai ga Allah ya buɗa masa dan haka ake da abun fatari Allah ne zai buɗa masa to wala da gairi min ahli sa'irul ulumi gairuhum wa'ansun su min ahli sa'irul ulumi na yan shauran ilimai ba sa samun wannan sai mutum ya daki abin ya yi wahala ya yi kaza sai an nunnuna masa za a iya yi man mugunta ma a ɓoye man wani abu kaza kaza amma ban da sufanci shi daga Allah ne ita i gaskiya rike abin da kyau ko an ma mugunta Allah shi baya mugunta tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa shauran ilimai duk ba samu wannan ba fala budda lahu shauran ilimai ba makawa gare su min shaikin daga shaihin da ya san wannan abu yuqifuhum da zai tsayar da su ala mustalai ahli zalikal ilimi a bisa irin wato fassara yan wannan ilimin abin da suke nufi in fannin fito ne dole sai ka samu shi wanda zai tsayar da kai in fannin kaza kaza ne amma ban da sufanci da haka za ka ga shauran masu ilimi za ka ga su ne wa sufaye hukunci da irin bangaren su ya za a yi yaro karami ya za a yi akwai wani bawan Allah mahaddacin Qur'ani ne babba babba ne da girmama sunansa ya zo wajen shehin mai tarbiya da jiya ne da komai sai da ya kwana arba'in bai fatahi ba fatahin farko ya da ko in kaga idan sai da muka ce idan sa ya zama na turawa wallahi da idan sa ya kore bula sai da ya bula har gitsa kamar idan turawa shikenan rannan kuwa na shiga wajen sai na ganshi daga shi ya gajeren wando sai na ce a mutum ma an yi fata ya ce min wane na ce da ya ce jina nake kamar in tashi in ce ka ihu ya ce to don Allah ka kai ka ashe ma mu haukaci ya nan kuma ya gama ah sai kwana ba dadewa ya gama sai ya ranne ki tambaya ta wani kai da kai tarbiya kwana nawa kai na ce to ni dai insha Allah ba huce kwana goma ba yace to ka gana wa yaji sabida ni sai da ne wajen wata na ce to wannan dai ba hadda qur'ani bane ba na ce wannan dai ba hadda qur'ani bane ba dai ka abin na Allah ne shehu radiyallahu ya ce Allah zai iya ba mutum awa ɗaya ma mutumin da ya samu shekara dubu saba'in ma bai samu ba na ce to wannan dai a ƙarya na ce to wallahi ba haka kaga shi da irin wahalhalin sai ga suna shauran duk abin da yake jawo rigingimu kenan sai ga yaro karami a ce a san abu Allah ya kan abokin mu kabiru ko ya ce a san saifin lahin nan ma ya san abin da ban sani ba to to to ka gani to za su yi hukunci da shauran ilman su da abin duk ba haka yake ba wala da gairi min ahli sa'ir fala budda la min shakki yake fa ala mustalahi ahli zalikal ilmi su shauran ilmai ba makawa da malamin wannan ilimin sai ya tsayar da su akan wannan abin da aka fassara kama huwa muqarrarun kaman abin da yake tabbace fi kutubul mutakallimin a cikin littafan masu magana masu tauhidin ilimin kalami wal manadiqati da malaman mantiki wa ahlil hindisati da yan kimiyya dole sai sun tsayar da kai a irin nasu ilimin amma ban da sufaye sufayen ka shiga da gaskiya Allah ne zai tsayar da kai wa allamnahu min ladunna ilma sai a dinga mamaki ma wai aka yi sani summa innahu sannan magana yanda take kar ya kunu zalikal kalamu abin da yasa ba a san inkari kila wannan magana da aka ce wallin nan ya faɗa allazi an karu wanda suka yi masa musu ba abuhun ba arin su ala zalikal wali abusa wannan wali masalan misali madususan kila samar akai ba ma magana sa bace kila wani suka sama a littafi in dai ga abin mamaki jawahirul ma'ani sama da shekara ɗari biyu ikon Allah mun gode Allah sai ga a Shehu Ibrahim ya fito da nasa gangariya a zamaninsa wanda Muhammad al-Bashiru dan sayyidi Muhammad Muhammad al-Bashiru dan sayyidi Muhammad al-Habibu dan Shehu Tijani shi ya ba baban su Shehu Zahir ma'anin da ya shekara goma sha shida hannun Shehu Tijani Abul Abbas da sa hannun Shehu Tijani da kuma duk abin da yake cikin wannan ni na faɗa baban su Shehu ya danka wa Shehu shi radiyallahu ta'ala anhu baban su Shehu baban shehu saboda karamarsa da irin yadda yake son jawahirul ma'ani an yi masaukar ana karanta ma jawahirul ma'ani an yi masaukar jawahir akwai inda ake cewa to wannan ya isa ga masu kaza wannan a nan ransa ya fita dama ba idan ana karanta masa daga karatun jawa ana cikin ji karatun jawahirul ma'ani akwai inda aka kai a nan Allah ya karɓi ransa ya abu to shi ya danka wa shehu radiyallahu anhu to shehu ya fito ya ce wannan jawahirul ma'ani da ake bubbugawa fa akwai abubuwa fa da aka sassa wanda babu a cikin asalin jawahirul ma'ani Muhammad al-Hafiz ni ina da asalin Muhammad al-Hafiz na Misr ya ce to shehu don Allah ka mana magani shehu ya bawa Muhammad al-Hafiz Muhammad al-Hafiz ya kafa kwamati ya kafa kwamati suka duba shi daga farko har karshe suka ce ko gaskiya ne sannan shehun shi dama shehu tuni ya kafa kwamitin laraba murtaniya da manyan almajiransa ya karanto shi sun ana duba na abu duk inda aka gaba ba sai a kewaye duk inda aka a kewaye sai ga abubuwa da yawa shehu ya ce to galibin inkarin da ake wa shehu tijari waɗannan ƙare-ƙare ne da babu su a ciki alhamdulillah Allah ya saka wa limamin yanzu shehu tijani sise shi ya ɗau wannan wannan na asalin shi aka bugo wannan sabon jawahirin ma'ani da aka yi to wannan shi ne wai wani minkiri ya ce wai shi yana da old testament din yan dariƙa to yanzu wannan da aka buga shine old testament to dan haka ne mamakin wai a ce wai an kawo wai sabon diwa abin diwa ne mai gyaran shehu ibrahim ai ba wannan zai yi mamaki ba shehu radiyallahu yau da rasuwarsa shekara wajen arba'in da wani abu to yanzu ake ta gyaggyara yanzu tafsiri ya fito ma yanzu abu ya fito dan an kawo diwani na shehu radiyallahu ta'ala an wanda ya gyara da kansa dan dai tsoron rigima a ce wanda ya gyara da kansa abin mamaki ne ga shehu shekara ɗari biyu ya kama na sabon jawahirul ma'ani gyararren jawahirul ma'ani ai ba abin mamaki bane a ce dai a ce dai wani mutum ne daban a ce dai wani mutum ne daban ya kankare wani abu ya kawo na daban to shine ba a so amma mutum ya fito ma da na shehun gangariya ga shaidodi ga waye ai ko shekara ɗari nawa ne sai na kama ba wai a ce disuwa na disuwa yanzu za a ce duk kuduban da suka duba jawahirin ma'ani su ba san gyara ba to shehu yana da asalin na shehu tijani mai rubutun shehu tijani harazi ne to to dole a dinga ilata mun gode Allah mu kama wannan diwani da muka same shi gangariya na shehu da ma'arifan mu da larabci da komai ya tafi amma kowanne mutum ya karanta ma ya yi ba jima a ciki kenan mai da karantawa dan ibada ya ta karanta wannan da aka saba amma dan makaranta mai yin project mai yin a'a to ya dau wannan gyararre na shehu radiyallahu ta'ala anhu na azon da shehu da kansa ya gyara wa'ansu abubuwa saboda zamani da kuma kasashen larabawa da kuma kaza kaza to duk sai ya tafi Allah ya sama ba wani gyara ne da yawa ya ishe mu je kaga dai shehu shekara ɗari biyu ana amfani da jawahirin ma'anin nan amma shehu ya kawo wannan na baban nan nasu ga shaida ga hannun shehu shi ma shehu ya sa hannunsa ga shi kuma masu gaskiya suka karba masu gaskiya suka karba kuma har yau ba wanda ya fito daga fas ya ce haka kawai shehu ya zo ya canja mana jawahirin ma'ani ko ko kaza kaza kaza ko mun gode Allah mun gode Allah ko to kila wannan maganar sawa aka majlusan alaihi samar akai fi kutubi a cikin littafansa to za ka kai inkari aw muftarin alaihi ko ajanta ma akai kama waka a zalika kamar yadda ya faru haka fi kutubu sheki muhiddin bin al-arabi a cikin littafan shehu muhiddin bin al-arabi hatim ko ka kwafa akai wajen ka ga yanzu wannan ba muna tafiya jibijiya dalce amma sai aka mai da ita haƙarami daƙiƙun aka ce haƙiƙo kuma ya ba da fassara amma dai kuma wancan shine abu sai za ka za ka dinga gani wa'in niyya ta yi mu ni masoyi ne aka ce wa'in niyya ti mu kaga ana gani ko tsofai tsofai da shehu ya ce shi maraya ne kaza kaza wa'in niyya ta yi mu ni masoyi ne aka ce wa'in niyya ti mu to ga waza badal waza ya hil to akwai kuma tafsiri ba laifi ba ne an ce duk littafin larabcin da aka kwafe shi sau uku ba a yi muƙabalarsa ba ya zama littafin hausa ya zama a jani duk larabcin da aka kwafe shi saboda larabci ko ya kaɓata shi zai ba da wata ma'ana amma kuma in ka dubi yadda yakin maganar yake kasan wannan ma'anar ba a cikin wannan ake ba ana maganar shan ruwa a ce sai ya ci ya koshi haka ba ba ya sha ya koshi ba ya ci ya koshi ya ga sai yanzu ya ci ya koshin nan kila akwai rikici a'a ya sha ya koshi za ka gani to wannan shine to kila wata maganar samu aka kila wata maganar ma da imanin da komai amma wajen rubutu ne aka yi kuri ba samu aka yi ba ko ko wani ma ya zo kawai ya shato abu yanzu in ka duba diwani za ka ga waɗanda suka yi rubutun na da Allah ya saka musu da alheri akwai wajen da a'a daidai suka rubuta amma wanda karambani zai zo ya goge wani waje ha? walakin sudurul arifi na kuburu in ka duba lalle an goge na daɗin aka sa sudurul alamina wani kada zai ce a kai ka abin da ake yi kawai sai ya goge in ka zo za ga alamar wannan rubutun da yake sama yanzu ba ainihin tare yake da shauran rubutun nasa ba haka wanda karambani ma zai zai goge shi yana ganin kamar ya abu to ba haka bane kama wa ka'a zalika fi kutub muhajjin bin al-arabi kamar yadda ya faru cikin littafin muhajjin bin al-arabi hatim to kuma ma idan fa abun ba gaskiya ne yana nan amma ba a gane ba to shi ma fa ai duk an bada ka'ida kila da harshen hadaran Allah ya bazana kila da harshen wa mallana bi fitiyani sirri yazuruna limazhari ko limuzhiri gaza gaza gaza ko da harshen hadara muhammadiya ko da harshen kaza kaza ko to in mutum ya san wannan ba za a taɓa faɗa da shi ba kar ike duk inda aka wata ya ce oh a to kai kaza ne kaza ne duk gaba ki da fa innahum da su alaihi su munkirin sun sun sun sawa muhiddin bin al-arabi abin da ba shi ya faɗa ba jumlatan wata wa'ansu maganganun min al-umur daga lamurmuran da mukalifati wadda ta saba da zahirin shari'ati ga zahirin shari'a fi kitabul futuhat a cikin littafin na futuhatul makiyya allati allafaha wanda ya yi ta radiyallahu anhu wa fil fusus da littafin sa al-fusus al-hikam aidan allazi allafaha wanda ya tara ta radiyallahu anhu kama kala sheku badruddin ibn jama'a kamar yadda watan addini ibn jama'a ya faɗa wa gairuhu da wani sa wa kama wa qa'adi shi ina jin sha'rani ne ko yace ai ni ma haka ta same ni sai ba azu kutubi a ba Allah tafaina ni ma an san samun wani abubuwa kama marratul isharatu lai kamar yadda ishara ta shige a wa'ila hadal kitab farko wannan littafi to mu kuma yanzu da yake galibi ba littafai ake yi ba galibi kasakasai ne mu kuma yanzu sai a goge wata magana a wani kasakasai sai a selection sai a yi selection sai ka ji mummuna abu ya fito to in ba mutum yana da asadda ga ake so duk mai wa'azi ko mai abu duk abin da ya faɗa ya zama yana da kwafi a ɓoye Allah ya kiyaye ko za a yi selection ko za a yanko wata magana kaga mu kuma Allah ya kiyaye mu ba a mana selection amma akan yanki magana a ce ai sun ce kaza magana ga maganganu da yawa an taso wani zuwan masoyi ne zai yanka bai san wautaye ba ya faɗi gaba ɗayan amma zai ɗan yanko wannan wajen bai san wani kuma yana yana ganin shi aka zaga ba da an da ya bashi a cikin jumla sai ga abiya wani zuwan kuma ne zai zai kashe kunnansa duk alherin da aka faɗa bai ji ba amma da ce to wato nan kaza ake nufi kenan ko nan kaza ake nufi ko wani ya ji ya ce sai mun tsayar da wannan tafiya Allahu akbar bai zan tafiya Allah ba ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehu da shehu to ga gani to to to haka ne wa fi fatawil allamatil a cikin fatawar malami mai yawan sani al-hafiz mahaddacin hadisi ibn hajar ibn hajar al-asqalani radiyallahu anhu da sharhin bukhari ma nasu ga abin da ya faɗa wasu ila an tambaye shi nafa Allahu bihi Allah ya amfanar da shi bi ma lafzu ga abin da aka tambayi asqalani mallazi yujabu bihi me zai amsa amma waka a cikin abin da ya faru min shada hatil auliya daga irin maganganun nan na wadiyai wanda ya saba wa zahiri yanda aka sani ka kaula abi ya saba zahirin shari'a ka kaula abi yazida kaman fadin aba yazid al-bustani subhani dan ke tabbata a gare ni sai tabbata shi wannan wai aba yazid ya zauna yana tazwihin hazaran Allah subhanallahi subhanallahi sai halaran Allah kawai ta tsinkaye shi sai magana shi a baya zidu eh wato ni ba tsarkake kakke bane sai ka zauna kai zaka iya tsarkake ni nan kai ne wato zaka tsarkake ni ko ci a wallahi na tuba to kai ne najasa kai ne ba ka tsarki tsarkake kanka da yi kenan a baya zidu yake kawai subhani aka ce ya yi da'awa ubangidantaka ya ce shi ne Allah sai da yawa aka ce ita ce ba kashe ni ba ya bukashe ni ba ce wallahi ni da ji ne ubangiji ya yi magana ni a cikin zuciya to manzalla ya ce akwai mutanen da ake magana da su amma ba annaba ba ne a cikin al'ummatai da yawa ce to inda su a cikin al'ummata to umar yana daga ciki malamai suka ce ma'ana ba kokonto yake ba manzo Allah kamar yana so ya ce akwai su a cikin al'ummata umar ma yana daga ciki yanda Allah zai magana da annabi yanda Allah zai aiko wa annabi mala'ika duk irin wannan nau'ika na magana shi ma wannan mutumin Allah ya yi wannan da shi amma dai sai shi ba annabi bane shi warisi ne magaji ne wannan hadisi ingantacce hmm? to haka dan wani ya ce eh a baya zidin za a yi magana kallon sa ma kai kace kai da Allah ba magana gaulaye ba ce wannan magana sufaye ce kaji kaji ko to haka aka yi da abaya zidu to irin wannan magana ta abaya zidu da kuma cewa da ya mafi jubbati illallah ba abin da ke cikin riga ta sai Allah to da sai ne da irin wannan wa qaulul hallaji da faɗin shugaba mai girma hallaju anal haqu ni ne haqu haƙu fasara shi da zayo ni ne gaskiya zai ko ko zalika anna Allahu wal haqu Allah shine haƙu ba ni sai shi yana magana ce mai kyau to waye shi ina ya samu ina yake ba shi da jinsa ba shi da ganinsa ba shi da aikinsa ba shi da sifarsa ba shi da sai ta Allah to ina yake ai ana alhaqu kawai to ana alhaqu to wani hawi zalika da irin wannan maganganun su mimma la ya kafa abin da bai buya ba fi kalimatin a cikin kalmominsu wa isharatin da isharorinsu allati zahiruha wadda zahirinta intiqadun dole ai musunta abu ne bala'i ko wa badinuha wanda zahirinta barna ce wa badinuha cikinta kuma haƙƙun gaskiya ce illa inda ahalil makati sai ga wajen makiya shi maki ka faɗi gaskiyar maya aka bare ka je ka tabo abin da ya dan fita hankalinsa sai dai a wajen makiya wal ina da tsaurin kai fa ajaba sai askalani ya amsa da kaulihi da faɗinsa ma wa lahum irin wannan abu da yake faruwa a gare su ridwanullahi alaihim Allah ya dada su mina shadahati daga irin wannan maganganu wanda barna ce a zahiri lil ayyumatul ulama'i ga su kuma manyan malamai ne a ce irin wannan ya faru gare su al'arifi na masana da Allah al-hukama masu hikima allazina hamahumullahu wanda Allah ya tsare su bisalamati da kubuta min girmani daga haramtawar albarka ba kafirci suka ba komai suka faɗa ba akan tauhidi suke min hirmanin inkari wanda Allah ya tsare su wato haramcin dan musu din nan bai iya riskarsu wa manna alaihim Allah ya yi musu baiwa bil i'tiqadi wato allazina hamahumullahu wanda Allah ya kiyaye su bi salamatu daga kubuta min hirmanil inkari daga haramcin nan na musu duk abin da kai musun sa abin da Allah zai fare ma ya haramka ya hana ma abin ya hana ma abin to Allah ya kiyaye su da haka wa manna alaihim Allah ya musu baiwa bil itiqadi da kudurce fassara mai kyau da bayin Allah fi auliya'ihi cikin waliyansa wa hamli ma sadara da daukan abin da ya zo daga wajensu ala ahsanil mahamid sai ai musu kyakkyawan fassara wannan mutane Allah ya kiyaye su abu ne kila yana da wata fassara kila kuma Allah ne shimfiɗa musu ga wani ilimi daga Allah to ba ma su irin wayannan waliyai majzuban kaza kaza ba dan teniya an ana yaki da kasar musulmi da kasar rum shi kenan aka zo aka tambaye shi wannan yaki da ice musulmi ne za su ci aka ce ka ce insha Allah yace na faɗa amma wai ba dan abun ba zai zama ba ne su za su kawai ka baki ga wannan ba ta hatu bane shi ba aisha da shi yana kin shada hatu ba ga shi aisha da hatu ba yayi dan a ce shi ma sufi ne ai ga shi ya faɗa su ba ma irin wannan su nasu daban duka za to amma dai shi ma ya to yanzu za a ce shi kafiri ne kaga dai ko mai ke ya dai mutum ya san dai wannan kuma abal jaddasa da Allah tsabar imaninsa to su ma tsabar yardarsu da Allah ko tsabar ganin halartan Allah tajallin Allah da da su ya abu to ba wanda zai zo ya kama ta sai dai kuma wanda to hasanil maha sai ai musu kyakkyawan mafita wa aqawamu fa mafi daidanta anha wa aqawamu ha anha ajwibatan to da mafi karfinta wato bayani wato ajuibatun wannan amsa ce muskitatun mai sawa a shiru wa ta haƙiƙatun tabbatar da karatu ne mubitatun mai rikitarwa to ko kuwa su maganar da suka faɗa abubuwa ne mai rikitarwa la ya hata bi ilaiha ba wanda zai shiri zuwa gare shi illal muwaffiquna sai wanda Allah ya datar da su wala ya ardu an ba wanda zai kauda kai da ita illal makazuluna sai wanda Allah ya tabar da su sai wanda Allah ya tabar da su hazar ka ji tsoro an ta kuna mimman ya tahassa kar ka zama cikin waɗanda za su dinga kwankwadar ka asa summil inkari kofin dafin wato musu ba zai yiwu ba dafi ne ba na wasa ba duk wanda ya waliyai musu dafi ne in dai waliyan ne na gaskiya kuma abin da suka faɗa da hali suka faɗa to kar ka zama haka to yau duk an buɗe kofar musu da kaza kaza abin mamaki ma wai ba zancen ma min kiran ake ba ba zancen ma inda wasan ɗariƙa ba yan ɗariƙa ne saboda jahilta abu za ka ga suna rikici hmm? suna abubuwa to yanda mun kirin ya lalace kai ma an ka taɓo yanzu mutum ya lalace hmm? daidai da daidai ko ya halika da wakati sai ya halaka take anan wa badir kai gaggawa ila salamati zuwa kubuta min gazabillahi daga fushin Allah wa muharabati da yakin Allah wa makatihi da fushin Allah dai kar kana ganin ka ne wa Allah aiki shi ko yana nan yana yaki da kai duk dai wannan abun ba wai dan dai a kare halalan Allah bane a kare addinin Allah ko to abun Allah ya yarda da shi yanzu ka je garin wa Allah faɗa kai kai tabo shi ma faɗa duk gabaki da faƙar ƙala ala lisanin sadiq al-masduki Allah ya faɗa abu sa harshen mai gaskiya abin gaskatawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man adali waliyan duk wanda ya gaba da waliyina faqad azantuhu bil harb nayi mai izini yanzu zamu buga yaki da shi ne mutum ai a alamtuhu ai na sanar da shi anni muharibin lahu zan yake shi qala al-ayyumatu shugabanni suka ce walam yansubillahu Allah bai kafa almuharaba ta yaki ba da ahadin ga wani Allah ya ce zai yaki da wani minal usat daga masu sabo illa lil munkirin sai ga masu musu ala auliyahi abu sawaliyansa wa akilin riba da masu cin riba wayannan sune Allah ya ce zai fito yaki da su wa man harabahu Allah ka san ku duk wanda Allah ya yake shi la yafulu abada ba zai rambanta ba ba zai rambanta ba la yafulu ahadu tilkal masaliki wato ɗaya daga cikin mabiya da za ka buka yi musu kyakkyawar fahimta anna tilkal kalimati wannan kalmar da suka faɗa ba ta su bace hikayatun sun kwaikwaye sun faɗe ta ne suna ba da labarin halaban Allah kamar ba ga shi yan wasan kwaikwayo sai ka ga ga sayyidina abubakar siddiqu kuma yana ta faɗan magana sayyidina abubakar siddiqu amma a zuciyarsa ai yana cewa sayyidina abubakar ne ya ce ma'ana ba shine abubakar siddiqu ba ga abu jahil kuma a cikin 'yan wasan kwaikwayon ko kuma yana faɗar irin abubuwan da Abuja Hakim ya faɗa. Da shi ya faɗi wannan ya kudurce da ya kafirta ba? Ko ga Abu Lahabun ma ya faɗi ma zagin da Abu Lahabun yawa. Amma ai da ake dole ka san ya kudurce a zuciyarsa cewa Abu Jahil ya faɗi haka. Ko kuma mu yanzu duk ga a Qur'ani ana ta karantawa sai ka ji ma aran ma ya faɗi irin abin da Fir'aun ya faɗa. Da abin da wa qala al-maliku tuni bihi astakallu nafsi ko kaza kaza ko ya dinga faɗan ma abin da hadaran Allah ya faɗa inna ya ana Allah la ilaha illa ana fa abudni wa kuma sai ka kalli aran ma kace Allahu akbar san da aiki aran ma to su ma haka ne kwaikwayo ne kawai hadaran Allah ce take magana kawai ba su bane amma ya za a ka gane wannan sai ka je ka ga mai aljanu sai ka je ka ga mai aljanu zaka ga yana faɗan magana ka tabbata dan uwansa amma kuma yanzu ba shi bane ka tabbata kaza to sai kaga to ka gani ko ba maganar su ba hikayatun ko dai sun faɗi maganar nan ne hikaya hal hadaratul haqqi da hadaran Allah su su fi kan hadaran Allah ne wa nutqun magana ce amma ya liku da abin da ya dace da hadaran Allah wa ma shahadu da abin da suka gani min anwariha daga hasken hadaran Allah wa galabati tajawuzi da kuma rinjayan hadara ta sakan musu basaɗi ya same su afuwan Allah ta same su shi da ne su faɗa ko kuma maganan majazi ce yanda kake jin fassararta a zahiri ba haka suke nufi ba ba haka suke nufi ba magana ta ta baɗini kuma ta canja magana ta caji ma shi ne majazi magana ta ta baɗini ta canja ga yanda take nufi wannan babi ne guda da shi a cikin nahau da wani abubuwa duk gaba ki fi na hau zalika cikin irin wannan Allah ya riga ya saka musu min maqamatil mahabbati na daga muqamin soyayya wal ubudiyyat da bautan Allah wal qurbi da kusanci yusatu lahumul uzur uzra sai a shimfida musu uzuri wa yurfa'u anhumul isra sai a dauke musu laifi wa min wa min mani itamada yana daga cikin wanda ya dogara hazal maslaka irin wannan mafita din da ake wa bayin Allah ash-shahabu sahara wardi shahabin sahara wardi radiyallahu anhu ya ya faɗi irin wannan shi ma almujma'u wanda aka haɗu ala imamati amsa shugabancin sa fil ulumin zahirata a ilimin zahiri wal batinati da batini fi awarifihi a cikin littafin sa al awarifu haisu qala inda ya faɗa ma hukiya abinda aka rawaito an abi yazida daga abi yazida radiyallahu anhu Allah ya da shi sai kaulihi cikin fadin sa subhani sarki ya tabbata gare ni hasha Allah Allah ya kubuta an yi an yi an yi utakada a kudurce fi abi yazida cikin abi yazida an ya kula zalika ya faɗi wannan yana da hankalinsa abi yazida yana murjan watsakensa ya faɗi wannan a'a hadara ce ta magana a cikin tun da dai ta magana a bishiya din ya faɗi wannan ko hashin lahi ko yana radiyallahu anhu yawwa an ya kula zalika illa ala ma'anar hikayati anillah yana faɗar hikaya ne kaman kaman ya ce qala Allah subhani amma bai faɗi qala Allah ba subhani ko kaman yana hikaya ne daga magana Allah yana faɗa abin da Allah ya faɗa ne qala yace wa zalika mimma yanbaghi irin a faɗa musu haka shi ya dace an yi ataki da a kudurce fil hallaji shi ma hallaji abin da ya dace a kudurce masa kenan nabi Allah an fi kauli cikin fadin sa anal haqu ni ne haqu ko ila an qala har sahara wadi yace salisu ha na ukunta annahum qad yu'maruna ta'rifan kila su ana horan su kuma kila har ta ce su faɗi hakan dan su sanar li jahilin ga jahilin abu ya san akwai wani ilimi a ɓoye fa mutum ya zo yana ta inkari yana ta inkari su bugo masa hazara ta yi musu izini a faɗa ya san akwai abun shi in ya isa ya faɗa in abun wasa ne in ya isa ya faɗa ya isa ya faɗa li jahilin ko ku sun faɗa ne shukuran godiya wata haddusan da magana bi ni'imatillah in suka faɗi darajansu kama wa qali shaykh abdul qadir jilani kamar yadda ya faru ga cewa abdul qadir jilani annahu cewa shi abdulkadir jiran Allah ya dada shi baina ma huwa bi majlisi yana zaune a mazaunin wa'azinsa wa'azinsa wa idza huwa yaqulu sai ga shi sai da abdulkadir jiran ya cewa kadami hazi kafata wannan ala raqabatu kullu wali lillahi ta haukan wuyan duk wani wali yana cikin wa'azi ya kafe ya faɗi wannan yace kafan nan tawa ta haukan dukkan wali radiyallahu anhu kullu wali fa ajabahu fi tilka sa'ati a wannan awar auliya duniya duk wani wali na duniya a wannan lokacin sai da yace labbaika mun bi duk waliya a duniya wannan lokacin sai da suka amsa saboda hadara ce ta magana yanzu an ce kudi goma sha biyu ne a zamanin duk sai da suka amsa a wannan lokacin duk suka amsa ala jama'atu tilin jama'a daga waliyai sun ce bal wa auliya jinni hatta sai da aka ji waliyan aljanu suna cewa mun bi mun bi mun miƙa wuya dan kare yo ko ba a ga wannan ba ba a ga da gausi ya tambari ba mala duniya da lahira da ta bi sai da ta bi dan Allah ya sa da izini malam yanzu za ka ga duniya na barkowa ka rasa ma ta ina labari ya kai wa mutane ta ina labari ya kai wa mutane wada'adahu dukkan waliyai suka yi haka suka miƙa wuyan suka sunkuya wuya suka ce mun bi kasashen duniya ba kana kara dai a ga wali yana zaune ya miƙa wuya ya ce na bi a ce ya ce shi da abdul azim ya a bagada da ya ce ya hau kan wuta wada'adahu ruhusan suka sunkuyar da kansu wa kadahu suka sunkuyar da kansu lahu gare shi wa atarafu suka yi furci lima qalahu da abin suka yadda da abin da ya faɗa illa rajulun sai wani mutum ne shi kadai bi asfahana dama an ce kudubai sha biyu ne a ciki sai wani kudubi ne shi kadai a afsuhana kasar wanda ya ce gabaki da tana na iran yanzu shi kadai ne ya ce bai yadda ba da sila abdulkadir ya ruguzo shi daga kutubaniya ya ruguzo shi daga walittakar ya ruguzo shi daga ihsan tun daga ihsan aka ruguzo shi aka baro shi daga imani aka baro shi daga ya zo zai shige musulunci da shi sai suka ido da manzo Allah sallah sai ya ji kunya ya kyale shi amma da kafiri zai mutu ai ba a tabowa mala Allah ya kiyaye zai shige da shi ta musulunci ma annabi ya kalle shi haba kai kuma ka kai mun barna mana ina kallon ka na dan kyale ka kai abin da shikenan amma da haka da musulunci ma ya kore shi daga ciki ka mu dinga tabo waje Allah ya kiyaye mu sai dai wani mutum ne a asfuhana shi kadai fa'a ba sai yake fasuli bahalu duk aka kwace abin da yake kai nan da nan wamin man da'a da'a yana daga wanda ya sunkuyar da ra'asa kansa abun najibu sahara warji abun najibu shi kansa shi yana shan fa baitul maqdis amma ya sunkuya yace nabi nabi wa qala ala ra'asi afsa kaina ala ra'asi afsa nabi ni ma ganawa wallahi ka taka ne mutum wa ahmadur rufa'i da sharifi babba kutubi ahmadur rufa'iya shugaban tariqar rufa'iya saboda kudubaniyarsa duk wanda ya karu tariqa sai ya dinga kama wuta karamar zahiri shi kansa ahmadur rufa'i ya mika wuya ce wallahi nabi wallahi nabi wa qala hamidun minhu wa ya ce ni ma wato abin bi ne a cikin su na na gode na bi na bi wasu ila aka tambaye shi lafiya aka maka lafiya ya faru ne ya kala sai fa kala sai yace a sheku abdul qadir jaya ko shehu abdul qadir ne yace kaza kaza shi yasa muka bi muka bi wa kaza abu madiyana haka abu madiyana na fas magharibi babban kudubi ne a fas shi ma abu madiyana al-gausu abu madiyana fil magharibi a kasan magharib shi kansa yana fas ni kauya yace nabi nabi nabi fil magharibi yace wa ana minhu ni ma ina daga cikin su Allahumma Allah ka shaida inni ushiduka Allah na shaida ma wa ushidu mala'ikatuka na shaida wa mala'ikunka anni samitu naji wa da tunaji Allah da mala'ikun sai da yanzu wali sai ya aske shi la haula wala quwwata illa billah lamarin wani sabawa saba ne yan kun ji kun ji yanda ake abin tsoro ne sai ya aske shi yanzu yanzu naji nabi wasu ila sai aka tambaye shi shehu lafiya fa akbara bima qala hu shehu abdul qadir baga sai ce ai shi da abdul qadir ne yace kaza a bagada shi fa yana maroko amma yace ga abin da aka faɗa a bagada shi da abdul qadir ne yace kaza fa ure ka sai aka rubuta tarihin ranar da lokacin fa kana qawlu abi madyana da aka bi iraki aka je aka tambaya me ya faru ne sai aka ji faɗin abi madyanan nan daidai lokacin da sai da abdul qadir ya faɗi wannan ake ba daidai lokacin wato bayan maganar nan ta fi da abdulkadir jilani ne zalika waka da sheku abdurrahimul kanawi haka sheku abdurrahimul kanawi kudubi ne kudubai goma sha biyu wanda ake faɗar su madda un kahu ana zaune kawai sai aka gaya mika wuyansa wa kala yace sadaqa sadiqul masduqu mai gaskiya abin gaskatawa yayi gaskiya shi da abdulkadir yayi gaskiya waka da sheku abdurrahim to shine abdurrahimul kanawi fasila sai aka tambaye shi shehu lafiya fa aka bara da ma kala shi ita sai da abul qasim ne yace kaza ji gaba daya wa zikira an ambata kasiruna wa zakara kasiruna min al arifina wato tili daga arifai allazina zakarnahu wanda muka faɗe su dinnan wa gairuhum da wa'ansu su duk an faɗa annahu lan yaqul illa bi amri to da irin wannan magana ta sida abul qasim da sauran irin sauran maganganu na ma'arifai din nan annahu lam yakun shi walin nan bai faɗi wannan magana ba illa bi amru alaba Allah ce ta taimako wa ma qultu qawli shadihan mutabajiya wa ma sanisu wa ma qultu hadha duna izin kaji abin da shehu yake nufi ban faɗa ba sai da aka ce in faɗa to dan haka da mutum ya taɓo gausi yanzu aske shi wai ma dan ma yana da rahama bai faɗi wannan ba illa bi amrin sai da horo ilaman sanarwa ne daga Allah duk ubaniyati ne da ubaniyarsa falan ya sa adan to in dai da izini ya faɗi wannan ba wanda ya isa a takalluf ya saba yanzu yanzu a halakar da shi bal ja'a bari dai ya zo bi asani daga sanadan su muta'addidatun wa da takkidugu an kasirina daga mafi yawa annahum akbaru da yawa ma wadiyan da suka bada labari kabla maulidi kafin a haifi sida abdulkazi jilani binawun ya ati sanatin kafin shekara ɗari ma a haife shi suka ce za a haifi wani yaro a cikin garin nan na bagada da wata rana zai ce ya hau kan dukkan waliya kuma duk waliya su miƙa wuya ba a haife shi wata wajen shekara ɗari a sai aka dinga yi da sahibul faizat yau tijani shekara casa'in ya ce sakati faizat shekara ta shi ɗan bodo shekara haka kowanne dai ai dukkan shehu ma kusan haka ko ai duk abun ba abu yake ba in dai za a yi za a haɗa in ku an gama za a ce an gama in aka yi shuru kuma an yi shuru to ka gani to ka gani an suka su wajen suka ce annahu yanda magana take sayuladu bi ardil ajami za a haifa a kasar bai bayi wanda ba laraba ba jilani kasa ce ba ta laraba ba amma su kaman farisawa ne shi ma ba farise ne nan cikin bagada da zai amma to za a haifa a kasa ajamawa mauludin wani abin haihuwa lahu mazharu zai zama yana da wata mabayyana azimun mai girma ya kulu zalika har zai faɗi wannan fatan da rijil auliya duk waliyai su shiga su nannaɗu fi wakati a lokacin sa ta haka kadami a ƙarshen kafarsa a lokacin sa kam duk waliyai sun shiga amma lokacin sa lokacin sa to jibi kudu bi shau da ya ce to ni ko kadamaya kuma ba wai dan faɗa su da a shi mukamin sa ne yace milladin adam ni ko tun daga adam ila nan to sura har a bushe kafu suna ƙarƙashin wayannan kafafuwan guda biyu sai mana wa haka imam shafi'iyyati wato limamin shafi'iyya fi zamani a zamanin sa shine duk shugaban shafi'a a zamanin sa Abu Sa'id Abdullahi bin Abi Asrunu Abdullahi dan Abi Asrunu ya ya bada labari kala Abdullahi dan Abi Asrunu yace da kaltu bagadada na shiga bagadada fi talabil ilmi cikin neman ilimi na je baga daza ne almajirci cikin neman ilimi fawafatu ibn saqa sai na dace shi ma ibn saqa ya zo yana karatu a bagadaza malami ne warafatu sai na zama na abokance shi fi dalabil ilmi cikin neman ilimi mu bi ni da shi muke ta neman ilimi bin nizamiyata a makarantar gwamnati makaranta nizamiya irin wannan ta gwamnati ba irin na soro ba to muna yin irin wannan ilimi wa kunna nazuru salihina amma in mun samu hutu ko mun sa- muna zuwa muna ziyartar waliyan gari bayan Allah na gari muna zuwa muna ziyartar su wa kana bi bagadada a wannan lokacin akwai rajulun akwai wani mutum a bagadada yuqal lahu al-gausu ana ce mar gausi ya zaharu in sha'a yana bayyana in ya ga dama wa yattafi idza sha'a in ya ga dama kuma ba za a san ba za a gan shi ba gaga a zaune a majalisin sa amma yana nan kuma a ba a gan shi ba in kuma ya ga dama sai a bayyana to mutane da yawa sukan zo su zauna har ran da Allah ya sa ya bayyana a gan shi kuma duk ya yi addu'a kuma ai tawassuli shikenan ya kuma bacewa to shikenan haka sanna ziyaratahu sai muka tafi ziyararsa muka ji labari ziyaratahu ana ni ibnu asrun din kenan ko ana ni ibn asrun wa ibn saqa da malam ibn saqa wa shaykh abdul qadir jilani da shaykh abdul qadir jilani shi ma yana almajiri a wannan lokacin wa huwa yawma idhin shabu saurayi ne a wannan lokacin ya ya fi su kuruciya fa qala ibn saqa shi malam ibn saqa ana hanya zuwa ziyarar wajen nan sai- wa nahnu sa'iruna muna kan hanya zamu tafi mu je mu ziyarci gausin nan sai yace la as'alannahu Hmm, kuna ta kurara wani mutum sai na je neman tambaya a cikin ilimi mas'alatan tambayar da la yajri laha jawaban ba zai iya ba da amsa ba, sai na kure shi ilimi ya taso ba sai na kure shi wa qultu ibnu asrun yace ni ko sai nace la as'alannahu to ni dai wallahi ba kure shi zan ba amma ni dai zan tambaye shi mas'alatan tambaya wa anzuru in duba ma yaqulu fiha abinda zai ce ni dai ga abu ya rikita ni zan tambaye shi ni dai gan- zan tambaye shi amma ba dan kurewa ba wa qala shaykh abdul qadir yace shaykh abdul qadir ko sai yace ma'azallahi Allah ya kiyaye an nas'alu shay'un mutum zai shi wani abu ziyara muka je yi dan zatin Allah ba neman albarka me kai mu zancen wai tambaya kaza kaza ai da wa mun je zancen wai ko daukar ilimi ko kaza ziyara muka je kuma kusan me muka je bane a'a ya mana addu'a dai Allah ya sa ya bayyana a za- a muna nan mu ga fuskan sa mu tawassuli mu tashi abinda muka je kenan yace ma'azallah Allah ya kiyaye an nas'alu shay'an ana bai ne dai ni dai zan je wajensa dan zatin Allah an taziru barakata ru'yati in jira albarka ganin sa Allah ya sa ya bayyana an ganshi ni dai abin da zai kai ni kenan hada kalla alaihi sai muka shiga wajensa falan narahu ba mu ganshi ba illa ba da sa'atin sai bayan kamar awa daya muna zaune kamar sa'a guda shikenan sai wali ya bayyana sai ba fa nazara sheku ila ibn saqa wali ne yana bayyana sai ya kalli ibn saqa din nan mukutiban yana mai fushi wa qala yace wai haka kai can ka ibn saqa gashi ya faɗi sunansa ma ya kai dan saqa tas'aluni an mas'alatin kai kace zaka tambaye ni tambaye da la ajri la hajaban ban san amsar ta ba hiya kaza ba ita ce kaza ba da ka boye a zuciyanka wa jawabu hakaza amsar ta ba ita ce kaza ba inni la ara naral kufr ni dai ina ganin wutar kafirci taltahibu tana haɓaɓɓaka fika kamar na ga kafirci a cikin zuciyarka inna lillahi ai an buga hmm? summa nazara ilayya ibnu asrun yace sanan yawo ya kalle ni wa qala yace ya abdullahi kai bawan Allah a tas'aluni kai kace kai kuma zaka tambaye ni an mas'alatin da tambaya litan zura dan ka zuwa ma aqulu fiha ne zan faɗa a cikin ta hiya kaza ba ita ce kaza bane wa jawabu hakaza ba an fata kaza bane ce eh in nace haka ne ka- kaza sai yace la tahzuna dunya alayka kai kuma na ga duniya za ta dilinya ka duniya za ta mamaye ka hmm? ila shahamatu uzunika har sai ta ka dilmiya zuwa kunnanka bi isa'ata ada kai ma kayi rashin ladabi Allah ya kiyaye kai amma dai ya da hakan ma kai ma baka da ladabi kayi rashin summa nazara ila shaykh abdul qadir jilani sai ya kalli shi abdul qadir jilani wa adnahu yace taso kai kai taso kai shimfiɗa ta ma zaka zauna taso wa akramahu ya girmama shi wa qala yace ya abdul qadir ya abdul qadir laqad ardaita Allah ka yaddar da Allah wannan magana da ka faɗa Allah ya ji dadin ta Allah ya ji dadin ta ka ji manya wannan magana ga wata Allah ya ji daɗin ta bi husni da adabi ka saboda ke wa rasulahu ka yadda da manzon Allah manzon Allah ma ya ji daɗi bi husni adabi ka imana ba shi ma jani yayi kasida maka bangauci yace ya kullaka rasulullah jazakallahu khairan annabi ya ce Allah ya saka ma da alheri shi kana to manzo Allah ma ya ji dadin ta bi husna adabika saboda kyakkyawan ladabinka ka anni araka kamar ina ganin ka bi bagadaza a bagadaz wa qad sa'atta al-kursiyya ka hau kujera kutubaniya mutakalliman kana magana alal malai a cikin taro wa qulta kace qadami hazi kafata wannan alara qabatu kullu wazilillahi tana kan dukkan waliyin Allah wa ka anni aral awliya kaman gashi ina ganin wannan kaman din haka ne kaman gashi ina ganin wanda ya fi wa katika a zamaninka kad hannu duk sun sunkuya riqab sun tankwarar da riqaban wuyan su ijlalan laka dan girmama gare ka sun maza ba sai ya kace an gama sai wali ya bace gaba anna sai ya bace mana falan na rahu ba mu ƙara ganin sa ba kala sai shi ibnu asud ya ce wa amma sheku abdul qadir jilani amma sheku abdul qadir jilani faqad zaharat amaratu qurbihi min allah alamar kusancinsa da Allah ta bayyana gare mu tun daga nan muka zo maganin abubuwa na canjawa wa ajma alaihi al amu har waliyan da masu neman ilimin da ke bantattu da kowa da kowa suka taru a gare shi wa kala har sai da ya kai lokacin da ya ce kadami haji kasa ta wani akan waliyan Allah abin ya bayyana wa aqarrat al-awliya kuma waliyai suka tabbatar suka suka tabbatar masa hmm yokati a lokacin salahu gare shi bizalika da wannan wa amma ibn saqa amma malam ibn saqa fa innahu ishtagala bil ulumi shi bayan mun fito ma kaman ba ai komai ba ya ci gaba da ilimai ya shagala da ilimai a shari'atu na shari'a hatta bara a har ya tserewa kowa sai da ya kai zamanin ba malami irinsa fiha wa faqa ya tserewa kasira tilimin ahli zamani daga yan zamanin sa washtahara ya shahara bi kada iman yunaziruhu da yanke duk mai muqabala da shi to kuma sai aka koma fannin muqabala a buga da wancan ya kada shi a buga da wancan ya kada shi a buga dama da kaga mutum ya koma wannan fanni kace ya ɓaci in ka duba littafin adabin duniya wa dini za ka ga duk abin da ya faɗa kar wani malami ya ce zai zauna ya dinga muƙabala to ya ɓaci tun yana yin yana ba wa shaidanu amsa yana kuɗin magana su har zai saba wata rana zai zo ya ce zai wani kirkin haka kuma haka tana faruwa to ziga baki da shi ne duk wanda ya yi mukabala da shi shi munazara ku biyu ku zauna ku tattauna aka mutane suna jin ku don a samu wanda ya abu nasara na abu mukabala dai ta abu to ya shahara da wannan duk wanda ya da shi sai ya yanke shi bi kadai man yunaziru duk wanda yake mukabala shi ita mil ulumi cikin dukkan ilimai wa kana zalisani ya zama mai harshe fasihin mai fasaha ya taɓa wani makirci kenan aiko mai fasaha rafiyu wasantun bahiyun ga kama mai kwarjini yayi kyau da shiga da waye da kaza din makirci ne na Allah din makirci ne na Allah da shiga da kur fa ajnaul khalifatu ai sai sarkin gari yace a ai ayo kusa da shi manzo maza nan da nan aka bashi waje a fada wa ba asahu rasula har dai sarki ma ya aika shi ila malikin ro zuwa sarkin ro aka tura shi italiya fara'ahu za su nunin sarkin rum ya ganshi malami ne na fanninnika wa fasahatin da fasaha wa samtin da kyakkyawan shiga da kyakkyawan kama fa a jaba bi sarkin rum ya mamakin sa ya ji yana son sa wa jama'a lahu kisfisi na aka ce ai duk waɗanda suka kara da shi sai ya kada su sarkin rum ya tara masa fada fada na nasara fada fada na nasara wal ulama da malamai bin nasaraniyati na nasara fa nazara hunye muqabala da su wa afhamahum ya ba su amsa wa ajazu har sai da suka gajiya ya kada su gaba daya fa azuma sai ya girmama indal maliki duk wannan makirci ne na Allah ya girmama a wajen sarki fa zadar fitnatu sai fitnar sa ta karu ta karu fa tara Allahu ibnatul maliki sai yar sarki ta ganshi fa ajabatu sai sai ya ga yar sarki fa ajabatu sai ta burge shi wa fatina biha ya fitinanci da ita fasa'alahu an yuzawijaha lahu ya tambayi sarki ya aura mai yan nan tasa fa qala sai sarki yace illa an tata nasara sai ka shiga kiristanci wallahi ba zan aura mai yata ba sai ka shiga kiristanci tata nasara sai ya rida ya shiga kiristanci wata zawaja ya aure ta summa marida sannan ya rashin lafiya ana nan ana nan har kuma ya manyanta rashin lafiya ta kama shi shikenan suka zo suka yadda shi a kasuwar Baghdad summa marida rashin lafiya ta kama shi fa alquhu fi suki suka zo suka yadda shi a kasuwa yas'alul quta yana tambaya abincin da zai ci ma wannan irin kafetacce abinci fala yujaba ba wanda yake kallon sa ba a san shi ba wa alatul ka'abatu bakin ciki ta rufe shi wa sawadin fari ne ta amma sai gashi yayi bakin kirin hatta marra alaihi man ya'al har wanda zai san shi ma zai zo ya shige shi amma bai gane shi ne ba da zai gane shi faƙala hatta wanda ya san shi wata rana ya zo shige shi faƙala ku sai da shi ma haza ba kai ne malam ibnu saqa ba ice ni ne ce me wannan qala haza fitnatun allati ce fitna ce da ta sauka gare ni sababu ha ma tara sababin ta abin da ka sani dama gausu nan ya ce kaza kuma gashi na je ne na saranci kaji abin da ya faru qala lahu sai da shi hal ta hafazu shi amin alqur'ani to mun san dai kai gangaren ne a qur'ani har yau qur'ani yana nan qala la yace wallahi ya gudu illa qawlihi amma abin da ya ragu a baki na kawai fadin Allah ruba ma ya waddu allazina kafaru law kanu muslimin da yawa kafire suke burin su zama musulmai kaji ayar da ta ragu a jiba yan zamanin nan mahaddaci gangariya zai shiga irin wannan kungiya ta banza da fitina sai ga Allah ya kwace Qur'ani sai dai ayoyin azaba innamal mushrikuna mushrikai sai dai karatun mushriki shi kawai zai haddace to haka ga ƙarin ta samu wajen wannan qala sai ya ce sun makarastu shi mai wannan ba ya ce sai na fita kasuwa wata rana yauma fara aitu sai na ganshi ka annahu qad khuriqa kaman an kona shi kaman an kona shi wa fin nazai yana cikin halin cirarrai fa qallabtu sai na juya shi ila alqiblati zuwa alqibla fasadara ila sharqi sai ya juya zuwa mahudan rana wajen nasaran ma fa uttu na kuma juya shi fa ada ya kuma juya wa haka za ila an kara jaruhu haban sa ta fita wa wajuhu ila almashriqi fuskar tana mahudan rana wajen gabasin su ba kamar madinan manzo Allah sallallahu alaihi inda rana take wutuwa ba nan ne gabas ba kudu ne gabas to su ma haka ne wa kana yazkuru kalam al-gausi ya kasance yana tuna maganar gausin nan waya alamu yana ya san annahu usiwa bi sababi sababin wannan abin da wallin ya gaya mashi ya same shi qala ibn asruna dan asrun yace wa amma ana amma ni kuwa faji'tu ila dimishka sai ne hijira na koma dimishka na ban irakin gaba daya dan naga wannan abu fa a hazara ni sultanin ban sanya aka ba ba sai sarki ya ji labarin na zo ba yake a zo da ni nuruddin shahidu nuruddin shahidu wa akraha ni ya tilasta mu yace ai mun san kai malami ne babba to yanzu duk wani ofishin wakafi gidan wakafi da kaza kaza duk kayan wakafi na addinin musulunci da zakka da waye duk an baka kai ne shugaban wannan shine ministan wakafi wa akraha ni ya tilasta mun ala wilayatul awqaf sai na zama shugaban wakafi na ce dole ne sai ka karɓa in baka karɓa zai iya fa wallituha sai na karɓi wannan shugabanci wa aqbala alayya duniya malan duniya ta fuskanto ni ta dinga zuwa malan itibaran kazira fuska komai wata wata kuma ga abu fa kasa daga kaunin gausi yayi abu kuma duk ibadodi da aka saba duk ku shufa duk suka gudu duk kuma bake abu kuma an cicciyo haram na wakati da wane ne kuma ai an shiga uku fiha kullina faƙas sadaka ƙaulul gausi faɗin gausin nan yayi gaskiya fina a cikin mu kullina a cikin mu wa fi hadhihi alhikaya shehu ibrahim yace a cikin wannan labari allati kadat wa sa kusanta an ta tawatara ta zama ta yi tawatu kowa ya santa daga malamai fil ma'ana a cikin ma'ana da kasarati nakiri hasabi da yawan wanda suka ciro wannan labarai wa adalatihin da adalcin su fiha a cikin ta ablagu zajirin akwai tsawa mafi kai mutuƙa cikin ba da tsoro wa aka radin akwai hani mafi ƙarfi wanda ya ji wannan ya san lalle wale ba abun wasa ba ne ba abun anil inkari kan mutum ya dinga mutu ala auliya illahi abu sawaliyan Allah kaufan dan tsoro ne an ya ka almunkiru mai musu ya afka fi ma wa ka fi ibn saqa abinda ibn saqa ya fada min tilkal fitna daga wannan fitina almuhlikatu mai halakarwa al kuma halaka ta har abada allati la akabaha wanda babu mafi muni min ha daga cikinta wala azama min ha ba mafi muni daga cikin girma daga cikinta na'uzu billahi shehu ibrahim yana addu'a Allah ya shigar da mu muna neman tsari da Allah min zalika daga wannan wa nas'aluhu muna roƙon Allah bi waje da karimi albarkar zatin sa mai girma wa habibi albarkar masoyinsa ar-ra'uf mai tausasa ar-rahim mai jin kai sayyidina muhammadur rasulullahi an yu amina na Allah ya kiyaye mu min zalika daga wannan wa min kulli fitnatin daga dukkan wata fitina ba wa mihinatin da jarraba bi mannihi da baiwan Allah wa karami da karancinsa wa fiha aidan a cikin ta kuma annahu haddul kuma a cikin wannan kissa akwai kwadaitarwa ala itiqadihin ka dinga yi wa wanda yake kyawun kudur ka dinga musu kyawun wato kudurci a zuciyarka wal adadi da ladabi ma'aun tare da su wa husnul zan da kyakkyawan zato jikin da su ma amkana iya karfinka allahumma salli ala sayyidina muhammad fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqana bil haqqi wal haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم سبحان ربك رب العزة والسلام الحمد لله رب العالمين
Ramin shida.
tunda an zo kan badi